الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ومرابي بسود
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله رب العالمين سبحان الله أنزل من السماء ماء وإنا في زراعة المسلمين والعلماء لنجدها لنجدة بيض وعمر المسلمين والعلماء وغير البطول أنت أن الله يصلي ياتي لبركاء ويأخذ سلبي دون دون من تحكيم كل شرع ثم ما تيسا دلانا شيء ينبو دلين بعد بوسا يا شيء أبو ثم غانا يا رسول الله رسولا جدا نجم وتمره ولم ترى أن تغير شيء متجلى أي تغير يا سلك الدليل وحصل النادي ثمرات مختلف الحوارها أظن حماتي روحي يا دكتور دكتور هي الزكية الزكاة والأبوة الثلاثة إن جندك كنتم دبان دبان مختلف الحوارها Kemarin betul juga lawan sudah bang sudah bang, kan lawan sudah bang sudah bang, ada sudah bang sudah bang, kami perlu ada yang lain. Aku pasal saya, dia jangan ada saja. Saya pernah kerana saya itu, kerana bangga saja, kerana ini wanita, wanita itu, kerana ini saya bagi kerana kuma su daban-daban amma ruwan da matsayin da ya zubo musu sakin da suka sha a ƙasa iri ɗaya ne kuma abin mamaki don yorin lebo da doya da dankali ko ta ci rayu amma sabuwar lalle in ka ci sai ka mutu sai ka danya in ka ci sai ka mutu amma kuma duk da bayuwa ɗaya na zamani da kuma ƙasa ɗaya ta tsirar da zuwa mamaki silwani ma gaira silwani السلمى أن واحد ونفكر بعضها على بعض في الأكل وقعتنا كل يوم حيث الأمانة واللوحة التي تتعج في قضية الأيام الأيقظ سيد البدا أن تنظري بحقاتها وتقاتها وتحرق الكلوى يا أتي ونفذ مقاتها يا أتي ونفذ الكلوى حكى الله يسوء يسوء الله يسوءنا يبتلون ألوانها ومن الجبال جرد جديد وهمر مختلف ألوانها ولا يجيب ha kuma in ka dubi duwatsu akwai duwatsu masu zane-zane wato masu zane-zane kana ganin kamar hanya ce a bayansu zane-zanen waɗansu farare waɗansu jajaye masu launi daban-daban duwatsun ma waɗansu baƙaƙe waɗansu jajaye waɗansu farare waɗansu na kiran da ɗaya kewan su ba sa kiranwa duk da ikon Allah ne yana jin jiya da kwarar mutsanewa wa ƙara da waɗansu kuma duwatsun baka garaji baka ke su taka ke kiri kenan مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده إن الله عزيز رحمن غفور والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور yadda ka ga bambancin abubuwan mamakin kayan tsaye-tsaye da duwatsu abin mamaki haka ma mutane daga waɗansu jajaye waɗansu farare waɗansu jajaye wur waɗansu baƙaƙe shirin waɗansu farare sol mutane ma haka ne kamar yadda ka ji na wa'ancan abubuwa mutanen ma haka ne kamar nasu wadda wani an arabi haka ma sauran dabbobi gaba ɗaya ko kuma annan dabbobi guda takwas raƙuma da shanu da tumaki da awaki kuma za ga waɗansu farare son waɗansu jajaye wur waɗansu baƙaƙe irin iri iri dai don haka Allah ya ga dama haka yi wannan zai nuna maka ikon mai iko da mashi'ar mai mashi'a yadda ya ga dama yake fa'alun da mai rufi muktalifin arwahu kazalik innama yakhsha Allah min ibadihi ulama iyakan masu tsoron Allah su ne malamai masana Allah su ne masu tsoron Allah inna ma yakta Allah min ibadi al-ulama al-ulama malamai madada annabawa su ne suka fi kowa tsoron Allah domin su suka fi kowa sanin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce an asyakum billahi wa atqakum lahu na ji ku tsoron Allah na ji ku tsoron Allah wato sanin abu shi yasa ake jin tsoronsa sanin abu shi yasa ake jin ake son sa sai mutum ya isa sanin abin tsoro ne yake jin tsoron abin tsoro sai mutum ya isa sanin abin so ne yake son abin so a wata rana shehu mai ne mana hikaya sai ibrahim kauna akwai waɗansu larabawa idan sun zo waɗancan zo tap tap tap tap wajensa sai ya tage rungume su ya zauna da su a kan gadonsa yana ba su kuɗi waɗansu wajen kurmin zo sai su ba hula ba ta tafi tamakin muta gaban sa sai yi ya sai mutumin kirki mai son mutane amma ku sai ku zo kun mai da kanku kamar kaza ka sai wace ayya ai son abu sanin abu shi yasa ake jin tsoron sa son abu kuma shi yasa ake son sanin abu kuma shi yasa ake son sa yace wata rana waɗansu yara guda biyu sun fata aka yi ta neman su aka rasa a ce yaran sun je har sun kai wani bakin kurmi sun sa wasu zakoki guda biyu ta mata da namiji yaran suka har suna wasa da zaki su kama gemunsa su kama rerunsa su kama kunnensa su ji hannu a bakinsa sai mata tana jin zani tana ce ranka da haka za ta bar waɗannan yara suna wasa da kai sai ba su sani ba ne ga dai suka sani ba ne suna ta wasa da zaki matar ran ta ba ran ta ran haka za su ga wa'annan suna wasa da kai ai ba su sani ba ne sai iyayen yara suka bullo da suka hango yara suka ce alhamdulillah mun same su ga sunan alhamdulillah sun zo kusa da yara sai suka ga manya manyan zakoki guda biyu kusa da yara sai suka mance da yara suka ruba a guje sai ya ce to kin ga waɗanda suka sani wannan ya nuna mata mai zagin wali bai san me wali ba mai kafirta musulmi bai san me musulunci ba mai zagin zikirin Allah bai san me addini ba don bai san shi ba shi ya sa yake wata da shi haka kuma sai raya sai ka san abu kake son sa kuma sai ka isa ka san sannan kake son sa misalin an kawo wasu kuɗi yanzu masu hoton da ta zikirin kowane ɗaurin dubu harfin ne wannan duk wahansu ya zama ya faɗi hannun mai shi ko a juji ta hannun barayi Allah kiyaye da kaga kare ya zo neman abin da ya saba samu a wannan juji na rubutun abincin da ake zubarwa a juji yana zuwa yana ci shi karen nan in ya tada ɗaurin dubu hamsin ɗin nan masana Allah ɗin su ne masu tsoron Allah ɗin inna ma yafta Allah min ibadi kuda ba ɗin inna lalli ya tunu da kitabar lahi masu karatun alƙur'ani wa ƙamus sarata masu tsaye da sallah sallah babbar aba ce wanda Allah ya kawo wuta don ta haɗa bawan Allah da Allah as-salatu silatun bainal abdi wa rabbih azabu ibadati inda Allah mutane mu kula da sallah mu kula da sallah tun daga wankan janaba tun daga alwala tun daga tufafi tun daga wurin sallah kuma yin a riƙa yin farilla a cikin jama'a namuna kuma a gida ta fi daraja in ba a makka ba ita sallah ita ce tsanin bawa yadda yake saduwa da Allah Ubangijinsa يجب أن أتباع ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن كما تابع تحوتانا كما تابع تحوتانا أما جيت يرضاوانا يوم يتنا تحوتانا يتسمى بدي يومينك تأيوكنك بجنا نونا كأيك الله ne idan mai sallah ya tashi ya tsaya ya ɗaga hannunsa ya ce Allahu Akbar wato ya nuna abin da yake so da abin da yake tsoro da abin da ya sani da abin da bai sani ba da duniya da lahira duniya sa zana ya jefar ya koma ga Allah Allah ya bi su Allahu Akbar sai ya rage haka sai ya tsaya idan ya tsaya ina ya nuna alihin kaɗaituwar Allah dan ya ta tana alihin kaɗaituwar Allah sai ya ci gaba da kirari wa Allah kuma da littafin Allah idan ya gama karatun fatiha ya ɗauko wani abu ya ɗora kan fatiha sai ya yi ruku'u lokacin da ya ruku'u nan ya rubuta haƙarari kenan ga alihi ga haƙarari in ya tashi tsaye ya sake yin sujjada ya rubuta rinjaye kenan in ya komo ya zauna ya sake sujjada ya rubuta dal kenan ma'anansa ya rubuta ahmadu ina godiya ya rubuta cewa ina godiya ga alihi ga haƙarari ga mijaye gaban a cikin tsayuwarsa da rukunsa da sujjadarsa sannan iya ta haika wannan ya ce Allah na gode maka akan dukkan ni'imar da kai ni a tsaye da take a tsaye ka ba ni dama ina tsayuwa ga dabbobin ka su tsaye ga marasa lafiya ba za iya tsayuwa na gode maka da ka ba ni dama na tsaya to kowace ni'imar ka tsayayya da ta amfane ni karan gero karan dawa karan masara duk abin da yake tsaye wanda ya amfani na gode maka a kansa ina mu abubuwan da ke cikin gine tsaye yi dai idan kuma ya ya yi rukuku sai Allah na gode maka da duk abubuwan da suke kunce na dabbobi wanda suka amfani dabbobi wanda suka kunce na gode maka a kan samun su kuma samun ni in sun kuya in tsaya in na gode maka a kan samun wannan lafiya sannan iya tashi ya daga hannu ya Allah dukkan abubuwan da suka amfani ne masu tashin sama ko jiragen sama ne ko tsuntsaye ne na gode maka a kansu idan ya yi sujada sai ce Allah na gode maka akan abin da yake shimfiɗa bayan ƙasa su ci kunya su gado su murmu su ruwa su abubuwan da suke kwanci a bayan ƙasa da abubuwan da suke shimfiɗa cikin ƙasa su zoce su abubuwa masu kulewa da ƙasa da duk da suke akan wannan to shi mai sallah in ya yi ta ya haɗa wa Allah godiya ta kowace hanya haɗa waɗannan abubuwa su jaza sallah ta fi kowane abu a cikin ibada a zama ibada ce tauhidi wato la ilaha illallah shi kaɗai ne ya huta amma ko shi ya duba bai ga sallah ba sai ya tafi abinsa saboda haka faɗin wani abu kawai na tsarin duniya ya fi sallah ridda ne idan mutum ya faɗi wani abu na tsarin duniya misali kamar ce siyasa ta fi sallah to wannan ridda ne wanda ya faɗa abin da yake amerika da ingila sun bi masa allah da annabi amerika da ingila sun samu siyasa suka ce za ta amfane ni sallah kuma allah ne ya aiko ne mu ya kawo mana ita saboda haka cewa siyasa ta yi sallah ridda ne cewa amerika da ingila sun bi allah da annabi kenan ko ko dokoki sun fi shari'ar musulunci domin sallah shari'ar musulunci ne ita ita ce ta bi siyasa kuma doka ce ta zaman lafiyar duniya wa kam wa kam sara wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur masu karanta alƙur'ani masu tsaye da sallah masu ba da zakka da taimako wanda suke ƙaunar Allah zai cika musu alƙawari wanda yake ya yi lina amanu hal adullukum ala tijaratin yuzbikum min azabi ghamim wa'annan su ne masu tsoron Allah idan mutum ya ga mutane na jin tsoron Allah kawai ba shi ne tsoron Allah ba sai mutum na jin tsoron Allah zuciya kawai bayan aikin Allah ba shi ne tsoron Allah ba dole ne ka san Allah da zuciya ka ji tsoron da zuciya kuma abin ya bayyana cikin tsoron ka da halayen ka wannan shi ne tsoron Allah ga karatun Qur'ani ga kuma sallah da tsaye da ita ga kuma fara zakka sirran wa alaniyatan zakkan nan sirran wa alaniyatan taimakon nan sirran wa alaniyatan zakka marilla an fito a bada ita a bayyane saboda a fita daga cikin tsoba kuma a kan shaidu ya fidda zakka amma sadakan ka ɗaura duk yadda kai ta yi amma a ɗaura ta yi sadakar da sirri ta yi ita ta ɗaura a ɗin sirrin wahala ne san arba'in abuwai yarjuna tijaratan lan tafur masu wannan irin aiki yawan karatun qur'ani yawan sallah yawan ba da zakka da taimako wa'annan mutane yarjuna suna tsoron tijaratan ciniki na tsakanin shi da Allah lan tabura wadda ba ta da tasgaro ciniki wata a cikin ba wata a fadi amma ban da wannan shi kullum cin riba ne in ka kawo ɗaya Allah ya ba ka goma in ka kawo goma Allah ya ba ka ɗari har ka kai matsayin da in kai guda ɗaya ba ba wai man ja bin sun da asu da misali ka ɗaura sai ake مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمن يهبط ينبت وشق سنابل في كل سنبلة من أتهبى والله دائه لما يشاء الله واسع عليم sai ga kowane guda da ajiya ka ɗari bakwai har ka kai miliyar biyu har ka kai ma a rika ba ka lada ba lissafi inna ma yasfa sabirun ajran bi ghairi hisab
ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور
ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور Allah yana yin haka ne liyasiyahum don ya biya su ujurahum ladan su wa yazidahum ya ƙara musu min fadlihi daga falalarsa ya sun kawo ɗaya ya ba da goma sun kawo ɗaya ya ba da ɗari bakwai ya ƙara falala kenan sun ba da ɗaya ya ba da ɗari miliyan biyu ya ba da falala kenan shi ubangiji kullum yakan ce in mun yi kaza zai ba mu lada kaza in mun yi kaza zai ba mu lada kaza wannan shine halin karimi mai karanci dama Allah shi ya halitta mu ya kawo mu duniya shi ke ba mu iska da muke shaƙa shi ke ba mu ruwan da muke sha shi ke ba mu nonon da muke sha shi ke ba mu gurbin da muke ci shi ke ba mu nama shi ke ba mu wurin kwana shi ke ba mu lafiya ya ba mu gaɓoɓi komai da komai amma duk da haka yau in mun masa aiki sai ya faɗi abin da zai biya mu ya yi haka ne saboda halin mu mu mutane idan mutum yana cikin wannan hali daga ɗaya a biya shi go to in su kelinsa ya hau tsakanin da Allah ya yi kyau tsakanin da bayan Allah ya yi kyau tsakanin da Allah su Allahu akbar tsakanin da bayan Allah su assalamu alaikum farkon sallah da karshen sallah kenan to sai haura su kolin sa amma da shi 700 daga nan kuma ya wuce wannan tikeli sai haura da shi 200 din wato miliyan biyu na hadisin Abu Huraira wannan dai ayoyi ne man jabi da da shi al-saliha da kuma wannan da suke da arziki da kuma da kuma da sauran وما أن حديث أبو هريرة إن المؤمن ليعمل عملا يوقع بألف ألف حسنة فلما قال صلى الله عليه وسلم فلا قوله تعالى إن الله لا يؤمن مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي لدن أجرا عظيما إذا بدي يا كاد الدين مليون دين له وزي أشكال جربة في أشكال جربة لتبلغن في أموالكم وأنفسكم وتمنعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أسرفوا أذى كثيرا وإن تنكروا وتتقوا فإن ذلك من أجل الأمور أي تجربك أجربوك بلنا وجن لاهية وجن mutuwar masoya wajen halakar dukiya wajen rashin lahiya da abubuwa iri iri da mutane makiyan addini ta zagin ka in wa ana jarrabobi duka in Allah ya sa ka yi hakuri sai ba ka lada ba lissabi inna ma yusfa sabin ajran bi ghairi hisabin in ga wannan matsayi sai Allah ya jefa maka a zuciyarka ya Allah ubangiji ka daɗe kana ce min in na maka aiki za ka biya ni ka daɗe kana faɗa Allah na gode na gode amma ni abin da nake roƙon ka ya Allah ubangiji ka riƙa min kallon ni bawan ka ne ba leburan ka ba ka riƙa min kallon ni bawan ka ne mai maka bauta don kai ubangiji na ne ni bawan ka ne ba don ina leburan ka ina jiran za ka biya ni ba idan kun zo wannan matsayi duk wanda ya kai wannan matsayi kenan nan ba zai kana haka ba dole sai ya nemi wani zikiri da izini wasu waliyai ko tijjaniya ko kahadiriya ko shazaliya ko na shabande sun ɗari kun bayin Allah dai wanda Allah ya yarda su idan ya kai wannan matsayi domin ya wuce abokan tafiya bai riske ɗan abokan tafiyar ba dole yana neman list wanda zai ɗauke shi ya kai shi gaba to dole wannan zai nemi wanda zai ɗauke shi ya ciyar da shi gaba don Allah ya tambaye ya ce to kai ana magana lada kace yaya nace ya Allah ubangiji na so kai min kallon ni bawanka ne ba leburan ka ba to kana son yarda kenan eh haka na ji kana faɗa kana cewa aljanna ta fi duniya daɗi yardar ta kuma ta fi aljanna daɗi wa ridwanu min Allah akbar zalika wal fawzu azim yarda kake nema eh to ko ma can ko ma layi yace ko ma layi in wannan kake nema sai kai ka can baya ka koma layi ka je ka karbi dariƙan waliyai su jawo ka daga cikin sauran jama'a su shigar da kai cikin bayin Allah salihai har ka shigo su jawo ka su kawo ka cikin gani ka shenin addini shi hada'u kenan sannan ku zo inda ake samun waliyai da siddiƙai siddiƙi na kenan daga nan ka zo su inda za ka samu annabin ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine dalilin shiga ɗariƙu a wurin masu shiga ɗariƙu misalin haka kamar mutane ne suka zo da wani babban mutum kowa da irin bukatarsa sai ya dube shi kuma ya ji irin maganganu ya san kowa matsayinsa sai ce a ɗauko leda ba akwai kuɗi a ba wannan a ɗauko gane musu akwai kuɗi a ba wannan wani ya sami miliyan guda wani miliyan biyu wani miliyan uku waɗansu kuma sai ce kai dakata sai ya fito da wata takarda haka ya rubuta jan biro ka je misiri wane kai ma ka je misir wane kai ma ka je wajen wani ka ba shi wannan takarda mai jan rubutun nan su waɗannan na farko da an ba su kuɗi kas a gaban mai gida amma in an tura su wani waje can a ce je ka can wajen wane kai a ganin ka wane ne yanzu samu mai yawa wanda aka ba shi gaba da gaba ko da kai can baya can almajiri zai fi jami'in almajiri da bulƙari je ka can ka zo min da su wannan shine ma'anar ɗariƙa isa ne yasa ake shiga ɗariƙan bayin Allah ne kamani muna tare akan cewa mutane sun je da wasu mai girma sun masa koke-koke ya ɗauki jakuntunan kuɗi ya ba waɗansu ya rubuta da ya karamar takarda da jan biro ya bai waɗansu ka san waɗanda aka ba su ‘yar takarda da jan biron nan inda ba su san dawar garin ba su ka sai ba samu komi ba ga waɗanda an ba su jakukkunan kuɗi miliyoyi a hannu wannan kuma ba yan takarda karama an tura shi ministry to amma wanda ya san dawar garin ya san in an jima ta kai shi ma wata ran zai tura kuɗi ga kaya ba waɗansu saboda wannan yan takarda to saboda haka ne ake karɓar ɗari kowane yayi don a samu wanda zai maka jagora zuwa ga fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa ga fadan Allah إن الذين يتبعون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليسجنوا أجورهم don Allah ya ba su ladan su cika su ladan su ya yazi da min fadlihi ya ƙara musu kuma cikin farlarsa abin da su aikata ba ya ba su shine ƙarawa a cikin farla din inna wuce Allah ghafurun mai yawan gafara ne shakurun mai gode wa bayinsa ne ما يفعل الله بعذابكم وإن شكرتم وآمنتم فأنا شاكرا عليما ألا بالخلود وضعي سليم
والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير الذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير والذي أوحينا إليك من الكتاب abin nan da muka yi maka wahayi da shi na wannan alkur'ani huwa alhaqu shine ainihin gaskiya wanda duk yake tare da wannan alkur'ani yana tare da gaskiya duk wanda ya rabu da wannan alkur'ani ya rabu da gaskiya shine ainihin gaskiya الحق من أسمائه تعالى ويعلمون أن الله هو الحق المبين ذلك بأن الله هو الحق في حق suna ne guda ɗaya wanda aka ɗauko haruffansa daga sunaye guda biyu hayyun qayyumu Allah shi ne mai rayuwa mara iyaka mara farko wanda ba ta kwatantuwa hayyu kenan qayyumu Allah shi ne mai iko mara farko mara iyaka wanda baya kwatantuwa yana tare da kowane irin abu komi girma abun komi kankantan abun shine hayyu shine qayyum to aka dauko ha karamin nan na hayyu aka dauki kaunaka inna na qayyum sai aka hada suka zama haqqo wato ga rayuwa ga ƙarfi komi ya samu kenan to wannan suna na haƙƙu na Allah da ya ba kansa yake shi kaɗai ne gaskiya alhaƙu zalika wannan lahu alhaƙu to sai ɗauki sunan ya baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwa alhaqu ya sake ɗaukar wannan suna ya ba littafin nan nasa alqur'ani alhaqqu min rabbika ya sake ɗaukar wannan suna ya baiwa addinin islam wallazi arsala rasula bil huda wa dinil haqqi to haqqun nan guda hudu haqqun Allah na asali wanda kowane haƙƙun sai ya haɗu da shi yake zama haƙƙu haƙƙun nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haƙƙun nan na alqur'ani haƙƙun nan na musulunci kowane abu ya zo yayi magana ya saba da wannan haƙƙu to junansa batilu ƙarya ne duk abin da duk magana ta saba da maganar Allah da annabi maganar banza ne ƙarya ne duk aikin da ya saba aikin Allah da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da musulunci da alqur'ani aikin banza ne saboda haka kowane haƙƙo sai wannan haƙƙun ta sa hainin a kansa in kace wannan abu haƙƙi na ne to sai a duba ta ina ka samu ya zama haƙƙin naka in an duba an ga annabi ya baka musulunci ya baka alqur'ani ya baka to shi kenan haƙƙin ka ne amma in ba su baka ba ƙarya ne ba haƙƙin ka bane ثم ثم أورثنا الكتاب والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق أظن بك أيتم كان القرآن من shi ne ainihin gaskiya tabbatacciya musaddiqan lima bayna wallazi awhayna ilayka min alkitabi huwa alhaq musaddiqan lima bayna yadayhi inna allaha bi ibadihi lakabirun basir wannan alqur'ani wahayin da muka yi muka yi yake wahayin guda biyu ne akwai wahayi na alqur'ani akwai wahayi na hadisi dukkan su wahayi ne amma bambancin su wannan alkur'ani ne maganan Allah direct gaba da gaba hadisi kuma maganan Allah ne amma ta biyo hannun annabi sallallahu alaihi wasallam domin alkur'ani yana ce mana annabi sallallahu alaihi wasallam qulna ma unzirukum bil wahyi da yawa duniya ina muku gargadi da wahayi da wahayi nake muku gargadi wanda duk annabi ya faɗa wahayi ne daga Allah amma sai ya bambance ya ce wannan abu qur'ani ne to sai ya dauki alhurma daban ba a taɓa shi da janaba kuma sai kuma da shi ake ibada kowane harafin da guda ɗaya na ɗauke da lada goma amma sai yan karatu tuka ba haka bane ko hadisin ne ba haka bane ko hadisin kudusi ba haka ya gaskata dukkan annabawan da suka wuce ya gaskata dukkan littattafan Allah wanda suka wuce ومهيمنا عليه sai qur'ani shi ke shaida akan kowane littafin da Allah ya aiko wanda ya riga shi inna Allah ne Allah bi ibadihi la ghafurun inna Allah la kabirun basir sani Allah la kabirun mai yawan sani ne ciki da bai na kowa da kowa da komi da komi bi ibadihi wa bayinsa basirun mai kallon komi ne ciki da bai kowanne da kowanne Allah masanin komi da komi ne bayanannensa da boyayyensa yana kallon komai da komai bayanan da boyayyarsa
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير sannan kuma wannan littafi da muke maganarsa auren kitaba mun gadar da wannan babban littafi mun gadar da shi allazi nastafaina min ibadina bayin mu da muka zaba mu muka gadar da su wannan littafi bayin Allah wanda Allah ya zabe su su ne ya gadar da su wannan littafi ba su suna al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan mu gabaki daya Allah ya gadar mana da wannan babban littafi wanda babu irin sa a duniya irin sa bai taba sauka ba ko bayan sa babu wani abu da zai zo yace daga Allah yake iyakan shine babban littafin da ya zo daga Allah a hannun babban annabin da ya zo daga Allah kuma alhamdulillah sai Allah ya gadar mana mu musulmi wannan littafi shi wannan littafi mu'jizozin da suna da yawa shine babban mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine babban mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan duniya ba za ka zaɓi babban littafi wanda shahinsa ya kai ɗari bakwai amma na yaro mai shekara bakwai da aihuwa ya haddace shi to sai ƙur'ani shi kaɗai in ban da shi babu wani littafi a duk duniya babu wani littafi a duk duniya babba mai shafi ɗari bakwai amma yaro mai shekara bakwai ya haddace sai ƙur'ani saboda ولقد يسمى القرآن للذكر قال مدكر saboda fa inna ma yasma bi lisanika wannan alqur'ani mun sauke shi ya zo da sauki saboda ya biyo ta harshenka shi yasa yayi sauki muna taron jin duk duniya ga baki daya su kawo mana wani dan bature ko daga america ko daga ingila ko daga faransa ko daga jamus ko daga china ko daga rasha ko daga koyana duniya ga dan baturen nan abin mamaki yau shekararsa bakwai da haihuwa amma ya haddace wani ƙaton littafi ya kai shafi ɗari bakwai to duk duniya ba su da wannan yaron ba su da wannan littafin mu muna da waɗannan yaran birjik da yawa muna da su a nan kaduna muna da su a kano muna da su a bauchi muna da su a wurare da yawa yara shekara bakwai bakwai da haihuwa sun haddace alƙur'ani banda ƙur'ani ba a samun wannan shi kadai ne yaro mai shekara bakwai yake haddace littafi mai girma irin wannan to alhamdulillah mun gode wa Allah da ya galamar da wannan babban littafi nan namu duka kenan gaba daya sannan ko wanda Allah ya sa mu dukan mu Allah ya zaɓe mu kenan tunda ya haɗa mu da zaɓaɓɓen manzo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma waɗanda suka samu dama Allah ya ba su falala suka haddace alqur'ani to su kuma sun zo min babu aura wato su kuma duk wanda ya samu ya haddace alqur'ani yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yace man jama'a alqur'ana baina jambayhi fa ka'annama udrat udrijat an-nubuwwatu baina jambayhi illa annahu la yuha ilayhi duk wanda ya haddace qur'ani Allah ya nannade annabci a tsakanin hakarkarinsa guda biyu sai dai ba a yi masa wahayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hamilu kitabillahi hamilu liwa'il islami man akramahu faqad akrama Allah wa man ahanahu fa alayhi la'natullah wanda ya haddasa alkur'ani Allah ya ba shi tuta kamar yadda ake taro a ba mutum digiri a jami'a in ya a ba mutum ya zama dokta in ya samu digiri uku a jami'a to haka in mutum ya haddasa alkur'ani Allah ya ba shi tutan musulunci a hannunsa annabi ya ce man Allah wanda ya girma ya girma Allah wanda ya wulakanta shi فعليه لعنة الله ألا يا لعنته يا جماعة hadarin da ake ciki a yanzu kaga yaro bai san komi bana karatu sai dai an kar da wasu warkoki na iya zagi amma ba abin da yake zagi ba ma wai mahaddata kadai ba har manyan waliyai idan mutum ya zagi misali kamar shehu tijar radiyallahu anhu ko shehu ibrahim to hakika ya dauki wannan la'ana babba domin shehu tijjani tana da shekara bakwai ya dace alkur'ani tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wulakantar da mahaddacin alkur'ani Allah ya la'ance shi to kaga duk wanda ya wulakantar da martaba shehu tijjani ya riga ya dauki wannan la'ana kenan kuma ba shehu tijjani kadai ba har mu ɗan ƙananan nan tunda mun haddace alkur'ani to duk wanda ya haka za a yi masa haka dai duk wanda ya haddace alkur'ani faqad akrama Allah من أكرمه فقد أكرم الله وين يجيب ما شاء يجيب الله ومن أهانه فعليه لعنة الله وين كما يقول كان تدفي تو الله يا لا أنت مكني يقول هكا أتي أيضا الله أبو بند بك فاروها أنا انقسمه suna da ban mamaki kwarai da gaske ban mamakin su wato komi an yadda yana da hawa hawa kowane hawa aka zo akan ba hawan kasa amma musulunci a Najeriya ba haka bane yanzu a nan garin a kasar mu nan Najeriya idan mutum ya yi shi lafiya Allah kiyaye sai ka ji in mai gata ne sai ga an ce a kai shi jamus a kai shi ingila a a kai shi jidda to shin garin nan kasan nan ba mu da ba mu da daktoci ne ko ko ba mu da asibitoci don me za a kai shi jamus a kai shi ingila to ashe likitanci yana bin juna amma ilimin addini ba a bin juna ilimin boko yana bin juna amma ilimin addini bai bin juna kaga yaro bai haddace qur'ani ba bai haddace hadisi ko dubu goma ba ya zo ya kane kane ana kiransa sheikh yana zagi sheikh tijani yana zagi shi da bulqadir yana zagi sheikh dan hojo wai waɗancan kafirai ne shi ne musulmi ta ina ya samu musuluncinka dan nana ta abin da na faɗa kwanan baya dan Allah ya adalci jama'a musulmi kasan mun nan kasa ce ta musulunci wanda duk duniya tun tuni ta yadda kasar musulunci ce tun zamanin da tun da suyuɗi da kansa ya zo har katsina katsina a cikin najeriya take manyan malaman duniya sun yadda mutanen ƙasar manyan malamai ne saboda sun ga talibobin su abdullahi dan gode su barul muhi su hisnu sun ga talibobin shehu dan gode sun ga na bello sun ga manya manyan talibobi na sauran bayin Allah mutanen mu duk sun yadda mu malamai ne to shi wa'annan abubuwa da ake yi na kafirta musulmi da zagin waliyai cin mutane ba za su yi hankali su gano mana ta ina ya zo mana ba duk mutumin da ya kai shekara hamsin da biyar idan malamin musulunci ne ko ko a ba malami bane ma amma an kai shi irin makaranta din nan ya je yayo amma bai samu yayi da yawa ba to a wurin malamin dariƙa aka kai shi yayi karatun qur'ani a wurin malamin dariƙa yayi karatun ilimin addini in yayi shi in dai a nan Najeriya ne in ma dai ya samo karatun nan nasa a Sokoto ko Gandu ko Kano ko Zaria ko Katsina ko barno ko adamawa ko bauchi ko gombe ko bidda ko ilori iyakan garurukan da ake samun ilimi kenan a ƙasan nan shin jas garin samun ilimi ne ko garin samun kuɗi ne jas garin samun ilimi ne ko garin samun kuɗi ne kuka ne to a ce wai karatu ya fito daga jas amma ce karatun karatun ƙasar duk kafirci ne amma daga jas karatu ya fito karatu ne ya zo daga jas amma duk an ce duk karatuttukan nan namu kafirci ne wanda ya zo daga jas din nan shi ne musulunci sabo don Allah mai hankali zai yadda da wannan to duk wannan malaman wannan kasashe ko dai shehunan tariƙa tijjaniya ko gadiriya har tun jiya kuma har gaba da gobe haka abin yake Umar Rufuti ya zauna a Borno Umar Rufuti ya zauna a Sokoto ya ce kamar Muhammad Bello ya ba shi yaya aura ya rubuta jawahirul ma'ani shi Muhammad Bello wajen Umarul Futi jawahirul ma'ani nan sun yi bita da shi da waziri gidado to shin Muhammad Bello ba zai iya sanin munin jawahirul ma'ani ba sai ilimin jas ne zai san ilimin da ya zo daga jasi ne zai so jawahirul ma'ani kafirci ne ya ga da Allah mu hankali a kafirtar da iyayenku kuna ji a kafirtar da malaman kuna ji a kafin da sauran ku kuna ji amma kuna dariya wai ba komai ba wannan ba zai zama abin ba za a zauna lafiya in haka wata rana akwai ne daga cikin manyan sarakuna wurin sun yadda sun yadda da muna wasa da zuwa kana in mun kada yace daga ni sai su na samu wani daga cikin manya sai na ce ranka yayi bana kunya bin kunya ita malam mai muka karan kallahu nace wallahi kunya bin kunya sai mun muku dariya sai ne aka yi ita wallahi waɗansu gine-gine aka yi a ƙasar nan Najeriya jin duka wuce shekara ashirin ba ko sha tara ya aka ce sunan ginin masallaci aka zaura ta da sikoki ana zagin Sidi Abdulkadir ana zagin Shehu Tijjani ana zagin Shehu Dan Hodiyo ana zagin Muhammad Bello da Abdullahi Anta duk kafirai ne har waliyin da baka taɓa jin sunansa ma an zage shi a wannan da sikokin kuma a ɗaura a mota a zo ƙofar gidanka a tsaya a zage su in baka je masallacin su ba ma a kawo gidanka a zaga ana wannan ranka yadda duk kuna ji kuna shiru amma sai ran da wani sai da ya zagi sardauna a gongola suka ce ba ku yadda ba sai a kore shi daga soja a kore shi daga daga aikin gwamnati kuma nan da nan gwamnati sai ce wannan su kore shi daga soja ta ko ya shiga shi ko ta ba ranka yadda kuna da wannan ƙarfi ba ku fito da shi ba ko da aka zagi sardauna sardauna babban mutum ne hakika babban mutum ne amma saboda ganin girman bello baya kiran kansa ahmadu ibrahim sai ce ahmadu bello don ganin girman bello girman bello kuma sai ya haɗa sai dan gobe sai dan gobe kuma sai ya haɗa da fidar bukadir amma ka ji yadda abin ya zama an zagi sai dan gobe da abdulkadir da sai tijan duk ba a ce komai ba amma an taɓa dukansu an gyara alkebbu an sace gwamnati ta kori wannan mutum daga soja ta kore shi gidan gwamnati kuma ta kore shi a ba jama'a musulmi haka dai za mu da addini na abun banza abun wasa komai yana cikin daraja amma shi addini a wulakantar da shi shin wani in ya zo ya zagi iyayenka ya zagi malamanka wannan masoyinka ne ko makiyinka ne an ta kira na wa'azi a Zariya. ina wa'azi a Zariya sai na ce kowane gari idan waɗannan mutane sun shiga gari sun zo wani abu ba zan yi mamaki ba amma in kaman kano kaman Zariya. kaman gondu kaman sokoto kaman bauchi kaman borno zan yi mamaki amma kaman da zan yi mamaki ba misalin abin da annabi ya faɗa ne fa ya tabbata annabi ya ce bada addini gariban ya ce udun gariban kama bada dubarin guraba wannan addini ya fito yana bako ne ya taranto ya komo ya zama bako kaman da amma hakika addini ne yanzu kan ya zama bako tunda waɗannan mutane suka samu zama a Zariya. a nan zariya ne alif da ɗari tara da arba'in da shida ana sallan janaza akwai babban malamin da yake da wuya a ga irinsa a zamaninsa shine ma'aji sa'u sai ce wa zai salla salla wa gawa aka ce wani sai a jashi baya a jashi baya wanda ya shiga da rigar tijjani yanzu ne za su bace ya aikin addini aka jashi baya na ce kaga yadda addini ya zama yanzu misalin abin da addini ya zama yanzu kamar mutum ne an masa aihuwan ɗa namiji to bashi ya yi masa yawa tun daga lokacin auren uwar ma ya ɗauki bashi wajen sunan ya ɗauki bashi bashi ya yi masa yawa ya tafi neman kuɗi to bai yi sa'a ba bai samu kuɗin ba sai ya je wani wuri ya laɓe ya ɓuya ko da aka shekara talatin da takwas ba wanda ya san inda yake yana jin kunyar ya dawo gida ashe ɗan nan ya girma ya zo mai arziki bai sani ba sai wani ya zo ya gano shi kai wani kai ne wani ce ni ne me yasa ba a jin labarin cewa da abun kunya me zan je in fada me zan je in fada ka Allah ya maka arziki bayan ka baka sani ba ya aka yi sai in ka je anguwar ku ba za ka gane gidanka ba dan ka ya zama babban mai arziki yana gine ya gina benaye kai daka Allah ya ruwanka arziki zan kai ce mahala nan kita alhamdulillah na gode wa Allah sai dauro dan kayan sai ya dawo gida misali zariya din ko Kano ko Bauchi din ya dawo gida da kar ya gane anguwar ga manya-manyan benaye wanda da rufin zana ne da rufin kara da ya zo sai ya tadda mutane a kofar gidan ga waɗannan suna ɗinki waɗannan suna guga waɗannan suna karafin jaridu ina mai gidan aka ce ya fita shi sai ya zarce cikin gida suna kama shi na kwacewa suna kama shi na kwacewa har ya faɗa cikin gida maza maza da shigarsa gida ya ajiye ɗan kayansa ya cire hula sai ya ajiye kan kayansa sai yara suna kallon sa mata sun ɓuya aka ce sai mai gida wani ma ya shiga gidan nan a kira wani ma kuce ake gidan nan sai aka je a kirawo alhaji ya zo da mota hu ya zo aje ina ma kaji wallahi mun mun za ka da ka san ba ma shiga gidanka ya garje shi karfi yana cikin gida sai alhaji ya shiga gida ta da wani tsoho ya aje kayan sa yara sun kewaye shi mata sun uya kai ma da ya ce ka shiga gidan mutane sai ya daga ido ya ga yaron sa ya girma sai dadi ya masa yawa idan sa yana zuban hawaye bakin sa kuma yana dariya kai ba dariya zaka yi ne ba wai ya cikin gidan mutane ne wai ba dariya za ka wace ka shigo gidan mutane sai ya kama tsoho da kayan tsoho ana ja ana ja har kofar gida sai ya samar huk sun kama tsoho sai ta je ofis sai kai tsoho bayan kanta me yasa ka shigo gidan wannan sai ya ce yana dariya wai me yasa ka shigo gidan wannan ai ba hauka ne me yasa sai ya ce ku dakata shin wani baya da rai ne makwabtansa kenan ai ya rasu wani baya da rai ne ai ya kaura wani baya da rai ne ai ya rasu wani baya da ya kaura sai shiga anguwa shin ba wani a anguwa kaza ba wani aka nemo waɗanda suka sai shiga mutum suka zo wani kai ne nan yace ni ne ai ban gane ka kai ko wane ne yace ni baka gane ni ba waye uban dan banzan nan da yake tsaye eh kan da ce wani ne ni ne mana yace kai alaji mai sunan ka ba wani dan wani ai wani kenan ai uban kenan sai sai ka dauko daga bayan kanta aka mai da shi gida wata addini ya zama yanzu a Najeriya haka addini ya zama a Najeriya shi ake zagi amma shi ne uban kowa amma shi ake zagi a wai akai shi bayan kanta barawo ne mahaukaci ne banda haka a ɗauko karatu daga Jos a kai shi Kano a ɗauko karatu daga a kai Bauchi ko a kai Sokoto ko a kai Gombe kuma ya je ya zagi wani yayi a can har yanzu Jos su yarda musulmi dan gari ne a Jos balle fa malami haba jama'a ko Allah dan Allah ku yi mana adalci mu samu zaman lafiya kun ga dai kowa ya dubi wannan taro namu ya san wallahi da mu ne masu tashin hankali da ba a zauna lafiya ba amma mu masu zaman lafiya ne masu neman zaman lafiya amma waɗannan masu zagin waliye wanda aka hayo daga ƙasar waje aka kawo daloli aka canja aka ba su naira suke zagi suna tada hankalin nan su ne suka haɗa faɗa suka kawo mana dukkan rikici a ƙasar nan waɗanda ba musulmi ai da suna zaune lafiya da su to aka kawo mana irin wannan rigima don Allah don annabi musulmin ta tsakanin mu a junan musulmi da mutum ya zo anguwar ku zai yi wa'azi da kaji ya zagi waliyi ya kama sunan ɗariƙa ya yi zagi ka zo ka ce ga su mara ka zo wa'azi ne ba ka zo zagin waliyai ne ba shin ka haddasa qur'ani ta ban haddace wani abu ne ban haddace ba wani abu ne a tambaya ne hadisi dubu na ka haddace ban haddace ba haddace wani abu ne da a wai wa'azin da kake yi ne abubuwan da kake faɗan nan ba ka san su bane shi yasa kake kukan su in zagin waliye za ka kakkasa haka zuwa mana nan nan wurin ba wurin zagin waliye bane saboda haka haka ya kamata a yi mana don mu samu zaman lafiya amma duk wanda yake goyon bayan masu zagin waliye masu kafirta musulmi wallahi za mu sa masa ido za mu ce jama'a mu kasu komai da shi amma a zauna lafiya ya ji a musulmi don Allah don annabi mu wa kan wa'azi mu samu zaman lafiya sai jama'a kuna jin da abin da muke faɗa an ce lokacin mu ya tafi kafin lokacin mu ya ƙare muna gode wa gwamnati wanda ta taimaka mana da wannan abubuwa na isar da aikan Allah na rediyo da talabijin musamman makashi motar da suka ɗauki nauyin biya mana waɗannan ana sawa a cikin da rediyo mun gode muku da yawa ko mun gode yan gidan rediyo da yawa mun gode polisai mun gode dukkan jami'an tsaro mun gode dukkan mutane da suke taimaka mana da kowane irin taimako duk wanda suka tsaya cikin wannan harka Allah ya tsaya musu Allah ya taimake su kuma za mu gaya muku siyasa ta nan jefa ƙuri'a yana nan ƙuri'arka wuƙarka ka ba wanda zai yanka ka ko ka ba wanda zai yanka maka kuriyar ka tana hannunka wukar ka ce ka ba wanda zai yanka ka ko kuma ka ba wanda zai yanka maka in za ka ba wanda zai baka dubu biyar ya karbi wukar ya yanka ka ba shi ya yanka ka to nan gaba ba za mu yadda ba duk wanda za mu zaɓa sai mun ga wane ne shin makiyin Allah ne makiyin annabi ko masoyin Allah ne ko masoyin annabi Allah ya kawo mana komi da sauƙi a zamanin yanzu har mulki ka tun da har mulki Allah ya kawo sai ka zaɓa sai ka ce na zaɓi abin da Allah bai zaɓa ba na zaɓi abin da Allah ya ce ki don Allah don annabi mu haɗa kai kuma za mu yi wa ɗan siyasa matashiya duk wanda yake neman ƙuri'ar mu in dai a tarayya ne ba za mu ce ba za mu maganar shari'ar musulunci ba in na tarayya ne amma za mu ce dole a cikin kamfen ɗinsa ya sa mana zai tono mana kogi ya kawo mana har lokaja har baro ya ɗauko mana teku ya kawo mana har lokaja dole sai ya sa wannan cikin kyamfen ɗinsa domin da an shirya za a yi wannan da wannan gwamnatin ta sai ta danne kuma dole ya sa mana tonon fetur a jihohin arewa da an shirya wannan da wannan gwamnatin ta sai ta danne to duk wanda zai mana kyamfen nan gaba sai ya sa mana cewa zai tono mana teku ya kawo baro ya kawo lokaja kuma zai taimaka a tona mana fetur a arewa abin da zai yi kenan in kuma a arewa ne da mai neman gwamna da mai neman wakili na arewa na jihohi to dole sai ya sa mana abu biyu cikin kamfen ɗinsa shari'ar musulunci da farko sannan maganin sata da na biyu zai mana maganin sata zai mana maganin zai kuma shari'ar musulunci in kuma tarayya ne zai tono mana teku ya kawo wani har kofar gidanmu zai kuma yi mana za su tona mana fetur a jihohin arewa ya jawo musulmi mu haɗa kai mu haɗa kai kada ka yadda wani mutum ya sa ka jefa ƙuri'arka a wurin da za ta cuce ka tunda kana sallah kana ce Allahu akbar Allah ya fi komi to kada ka yadda wani ya sa ka ka jefa ƙuri'a a wurin da ƙuri'a za ta cuce ka wannan maganganun mun sha faɗa mun sha faɗa shekaru muna faɗin wannan magana kusan shekara hudu muke kan wannan magana amma ba yadda an ji ba amma ai an gani ko wajen shekara hudu muke kan wannan magana amma ba yadda ba yadda an ji ba amma an ta iko ko an gani wanda bai ji bari ba ya ji hoyo to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum mai hankali baya sa hannunsa cikin rani wani abu ya cije shi ya fitar ya sake mai da hannu saboda haka kowa Najeriya ce muna da yanci kowa ya zaɓi wanda yake so kowa ya zaɓi wanda yake so amma duk wanda ya zaɓi wanda Allah baya so baya son Allah baya son annabi to zai gani a ƙwaryarsa duk wanda ya zaɓi wanda Allah baya so wanda baya son ka baya son Allah baya son ka baya son annabi kai kuma kace kana son sa to lalle za ka gani a ƙwaryarka duniya da lahira kuma shehu mu shebra kauna yana ce kada ku yi wasa da ƙuri'a Allah ne ya kawo wani zamani kowane abu mai sauƙi ne zamanin da in kana neman mulki sai ka nemi sojoji da makamai da kowane amma yanzu ya takarda ce mara nauyi za ka ɗauka ka jefa cikin akwati baka ji ciwo ba baka ji kowa ciwo ba ka samu mulki in kuma ka ɗi jefawa wanda ba ya son ka ya mallake ka saboda haka muna roƙon Allah mu tsara kuma Allah Allah ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya mu ai ta karanta hasbunallahu wa ni'mal wakeel ai ta karanta laqad ja'akum 66 laqad ja'akum 66 ko da gobara ta kama aka za mutu ya zo yana gaban gobarar ya karanta laqad ja'akum 66 yace wutan nan ta mutu albarka annabi yanzu nan za ta mutu duk sharurukan nan in kuna karanta laqad ja'akum kun ce Allah dakatar da wannan sharruka a Najeriya albarka annabi Allah zai dakatar kuma Allah zai ba mu nasara mu Najeriya alhamdulillah wallahi Amerika ba za ta iya mu ba don mun yarda da addinin mu addinin mu yana cewa wa ma kana Allah yu'azzibahu wa anta fihim wa ma kana kanta jawhara kullum mun fada a cikin kuma Allah da kansa ya ce la ilaha illallah hisni من ذكر اسمي امن من عذابي لا اله الا الله ببركه الله تاتي duk wanda ya shiga ciki ya iya daga azaba ta duk duniya babu kasar da ake faɗin la ilaha illa a yanzu kamar Najeriya duniya ba kasar da ake salatin annabi yau kamar Najeriya duk duniya ba inda ake yawan istighfar kamar Najeriya duk duniya ba inda ake yawan karatun Qur'ani kamar Najeriya ai mun ga har Saudiya muka cinye duniya gaba daya a Qur'ani to shi ne waɗansu su fito daga ƙauyukan da wai sai su kafirai su yadda ga yadda Allah ya ba ku wannan babban aso su fito daga ƙauyukan da fa ba ma cikin da ƙauyukan da su dawo su ce su su kafirai da su kafirai ne su yadda ya ga musu don Allah don annabi mu ta addu'a Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya yi mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya sa mu zauna lafiya albarka ne sallallahu alaihi wasallam kuma muna kira jama'a ku shiga da rigar tijaniya duk wanda bai shiga da rigar tijaniya bai shiga da rigar tijaniya Allah yana kiran ku ku yi dariƙa don yana cewa wa Allah ya istaqamu ala dariqati la qawna ma'an gadadan innakum yanzu wanda ya ƙi dariƙa kuma wa wani yi an zikin rabbihi ya zuƙa azabar sada ku shiga dariƙa ku istighfari ku salatin annabi ku la ilaha illallah ku istighfari ku la ilaha illallah ku salatin annabi ku samu tsira annabi yace duk wanda yake so ya sadani a lahira da sauri ya bi salati da yawa a duniya duk wanda yake so ya gyara zuciyarsa ya zama bawan Allah to shiga dariƙa sai tijjani sallallahu anhu kar ka damu da shedan shedan bayyana son dariƙa mutanen shedan ba sa son dariƙa Allah taimake mu. Kun mai son ɗariƙa duk inda yake yayi niyya zan faɗi sharaɗi zan ba shi ɗariƙa ko ban samu hannunsa na kama ba daga baya kuma za a yi tajjiji. Sharaɗi na farko in an shiga ba a fita ba a fita in an shiga na ɗaya kenan sai na biyu ba a ɗari da tijjaniya da wata ɗariƙa sai na uku ba a zuwa ziyarar wani sai wanda suka cikin ɗariƙa tijjaniya wannan su ne manya-manyan sharuɗan ɗariƙa tijjaniya sannan kuma bayan shuhudu su hadin sai shuhudu kamalu yin sallah cikin jama'a in an samu ta kirki girma iyaye da musu koya jami'in wazifa da jami'in zikirin juma'a sannan kuma ba a san taba idan mutum ya karɓi wannan sharuɗa duk inda yake na ba shi ɗariƙa shi tijani ya nemi wani muƙaddami ya gaya masa yadda ake lazimi da wazifa da zikirin juma'a wasu kuru mai rabbi ka bukuratan wa asila ya yi na mulkuru na zikiran kasiran wa sabbi bukuratan wa asila duk wanda ya ji wannan in ya ce ya yarda ya tambayar da aka yin ɗariƙan na ba shi ɗariƙa shi tijani ya gaya wa mutane a wuri na ya karbi dariƙa a wannan fili ni na ba shi sharaɗi na ba shi dariƙa ko ban samu hannunsa na kama ba kuma abin mamaki ba don lokacin mu ya ƙare ba da za ka yi mamaki wato wannan dariƙa faralatta shi ne inuwan da ya fita can ya zama wani abu kamar siyasa siyasan militan da wasu kwasan kuɗi a abuja suna koma gidajen su da sunan su wakilai ne ko su gwamnoni ne ko su ka ji yadda abu yake haɗe wato mu sharaɗin mu in an shiga ɗariƙar mu ba a fita in ka je siyasa ka ce a bani kati zan zan nan ba fa amma duk wanda aka mutu da zan fita ba za su ba ka ba ka ji ɗaya sun haɗu kenan sannan ba haɗa tijjaniya da wata ɗariƙa in ka je ka karɓi kati na wata kati ka karɓa za ka je wata kuma ka karɓa ka haɗa guda biyu wannan kana zuwa miki wannan ma kana zuwa ba za su yarda ba ba a haɗawa kenan rashin ziyarar waliyai kana wannan fati amma kullum kana hira da sakataren wancan fati kullum kana hira da sakataren wancan fati ba za su yarda ce munafiki ne akwai rashi sannan jami'in wazifa da jami'in zikirin juma'a ai ba ya zuwa taron kwambeji ka taɓa ganin sa wajen taron baki ka taɓa ganin sa wajen mutu ka taɓa ganin wajen taro akwai rashi ba ba ɗan ba ɗan jam'iyya ba ne wannan siyasar addini wannan siyasar duniya kuma ba ana iya haɗa su wannan siyasar addini wannan siyasar duniya wannan in ta kyau za ka kwaso kuɗi ka kwaso girma wannan ko in ta kyau za ka samu aljanna ka samu yardan Allah in an ce yasa ba ko total din ba kuma shi ne ba da wanke din in ka zo ka tsaya sai ka kira wani abin da ba zai amsa ba kuma dan mu mai ɗin bila man la tajibu ila al qiyama in ka sai ka faɗi shirka ta ka zo ku kaza kaza ina fatin to amma duk ba su tafi suna suka wannan ba amma wuri da muke faɗin la ilaha illallah wa mun mushrikai mu fikira wanda yake amsawa ya ga musulmi don Allah ya adalci Allah ba mu lafiya da zaman lafiya duk da kai muke yi kuma na tabbata maka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin Allah ba mu lafiya da zaman lafiya akan ta fata ya rabu wani uku uku Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Najeriya Allah ya lafiya Allah ya kare kafirci Allah ya kare kafirci Allah ya kare kafirci Allah ya kare musulunci Allah ya taimake mu Allah ya kare kafirci a Najeriya Allah ya kare kafirci a duniya Allah ya kare kafirci a Najeriya Allah ya kare a duniya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya hakika mun gode wa Allah kowa ya san kasar mu kasar addini ce duk duniya